ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشدة ga watan safar shida ne ko bakwai bakwai to muna bakwai ga watan safar hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 wanda ya daidai da 27 ga watan goma ga watan goma shekara ta 2017 domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha radiyallahu anha wadda ke cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano muna karanta littafin nan na ainihin wato al'imanu biliyomil akhir wallafar babban malami a doktor aliyu muhammad muhammad sallabi hafizahullah wannan kuma shi ne darasinmu na talatin daidai a cikin wannan littafi a darasinmu da ya gabata malam ya karantar da mu alama ta tashin alkiyama ta go ta tara. yawaitar attijara wato yawan hada-hada da yawan kasuwanci sannan ya karantar da mu cikin alamomin tashin alkiyama da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai yawan azzalazil girgizar ƙasa sannan akwai alkhasfu da almasku da alqazfu wanda duk mun yi bayanin abinda malamai suka faɗa game da fassarar waɗannan kalmomi bayyanar su wato musibu ne da bala'o'i iri daban-daban sakamakon ayyukan sako da za su yawaita Allah maɗaukakin sarki zai dinga saukar da irin waɗannan ainihin musibu duk alamomi ne na tashin alkiyama da kuma ƙarewar salihan bayi nagartattun mutane za su dinga ƙarewa sannan kuma akwai ɗaukakar ƙasƙantattun mutane waɗanda ba kowa ba ba su da wani tarihi mai kyau a rayuwarsu su zama su ne jagorori shugabanni su za su zama maɗaukaka waɗanda ya kamata su zama maɗaukaka kuma gansu su ne makaskanta ɗin sannan daga ciki ya zamanto ba a yin gaisuwa irin ta musulunci sai an san juna a tahiyya lil ma'arifa ma'ana in ka ga mutum ɗan uwanka ne musulmi kai ka sani shi ya san kai ma ɗan uwansa ne musulmi amma ba wanda zai yi wa wani sallama bisa waɗannan adab da musulunci ya zo da su na haƙƙin sallama wa juna amma zai zama to in kaga kayi sallama to mutanen da ka sani ne amma in baka san mutane ba za ka wuce abin ka su ma su tafi abin su daga ciki akwai neman ilimi wajen al'asagir al'asagir shi ma kamar yadda muka karanta malamai sun yi maganganu game da al'asagir wasu sun ce al'asagir shine kaskantattun mutane wulakantattun mutanen da ba sa aiki da karatunsu mutane ne waɗanda suka sa duniya wajen karatunsu kuma ya zamanto su ne ake neman ilimi a wajensu wasu kuma suka ce al'asagir shine mutanen da suke ɗaurewa bid'o'i gindi suna yin bid'a suna ɗaurewa bid'a gindi suna yada bid'a kuma ga sun tara mutane an je ana sauraron karatu ko ana yin ilimi a wajensu wasu kuma suka ce al'asagir shine ya zamanto mutumin da yake ilmantar da mutane ba akan alkitabu wa sunna ba ko me yake karantar da mutane in dai ba alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata ba shi ma wasu sun ce shine al'asagir wasu kuma suka ce al'asagir shine neman ilimi a wajen kananan yara tattare da cewa kuma akwai dattawa waɗanda ya kamata a ce a wajen su aka nema sun dandaki karatun sun san shi sun dade suna karantar da mutane suna da tajriba ta rayuwa sun san fikihun hadisi da fikihun alkur'ani da sauransu amma ya zamanto ko saboda yanayi ko yayi ko wani wanda ake jin muryar sa ka ga an ƙauracewa manya-manyan mutane manyan malamai an dawo wajen waɗanda suke masu daraja ta ƙasa ko da ana kiran su malamai to akwai waɗanda sun ɗara su ilimi ya kamata a cewa wajen su ake karatu amma a koma ana neman ilimi akan waɗanda ba su kai su ba wannan duk wasu sun fassara shi da al'asagir sannan bayyanar shiga ta tsiraici ta mata sanya kaya mai fito da surar jiki sanya kaya mai nuna ainihin wato irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci mace na ƙiba ko rashin ƙiba ko wasu abubuwa makamantan haka wannan duk yana daga cikin alamomin tashin alkiyama sannan mafarkin muminai da zai dinga kasancewa gaskiya mumini ya kwanta ya mafarkin wani abu da zai faru Allah maɗaukakin sarki ya masa isharar wannan abun kuma in ya farka ya ce kaza ya yi mafarkin kaza kuma kaga abun ya gaskata kamar yadda ya mafarki wannan duk suna cikin alamomin tashin alkiyama yawaitar rubuce-rubuce marasa amfani kaga littattafai waɗanda suke ba wani tace su da ake yi kawai kowa yana da yancin ya buga littafi ya sake shi a kasuwa kowa yana da yancin ya buga littafi ya yada shi cikin mutane babu wata hukuma wadda take da alhakin sa ido akan littattafai na addini waɗanda suka shafi aqida ibada da sauransu shi za za ga gurbatattun aqidu suna ta yawo a cikin mutane daga ciki shine akwai at-tahawun bi sunan wato wulakantar da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mutum yana ganin ai ba wajibi bane ko kuma ba a tsananta bayani a kansu ba da kawai ba lalle sai an yi ba kamar yadda muka bada misalin ainihin wato rashin yin aswaki rashin irin tahiyatul masjid rashin abin da ya shafi irin irin sunanin rawatib na bayan salloli ya rashin mahimmantar da irin azumin mukan nan na nafilfili azumin alhamis da alhamis ko ayyamul bid da sauran abubuwa waɗanda musulunci ya kwadaitar da mutane su zamanto suna sufantuwa da wannan da irin zuwa sanya kaya mai kyau shiga mai kyau kaza kaza ranar juma'a ko kuma ranar idi ire-iren sunnoni da musulunci ya kwadaitar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su amma kawai saboda an ce sunnoni ne ba wajibai ba kaga mutane ba sa yi wannan yana daga cikin karewa duniya a dinga rena sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sunnan nan guda daya in Allah madaukakin sarki ya maka tawfiki ya karba ya karba ta yi wannan sunnar ita ce za ta kai ka aljanna abubuwan duk da kake gani su kake rikewa kana ta yi la Allah ba su ne dalilin zuwan ka aljanna ba wannan sunnar guda daya yanzu Bilal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji karar takalmin ka aljanna ka duba bilal sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda aka yi gwagwarmaya tun a tashin farko yana cikin wanda ya ɗanɗani bakar musiba ya ɗanɗani azaba lokacin da ya karɓi musulunci suna daga cikin farko farkon karɓar musulunci amma wai duk wannan gwagwarmayar ba ita ce ta kai shi aljanna ba manzo Allah ya ce na ji ƙarar takalminka a aljanna ka ku san me yake baka wannan matsayin yace sai ka faɗa ya rasulullah yace alwa sunna sunnatayil wudu duk shi bilal yana da wata ka'ida duk lokacin da ya alwala ba sai lokacin sallah ba sai yayi sallah raka'a biyu da ita yace to ya rasulullah ni dai a tsammani na ni dai na san ina da wata ɗabi'a duk lokacin da nayi alwala da daddare ne da rana ne da safe sai nayi sallah raka'a biyu da wannan alwalar manzo Allah yace huwa zak wannan shine kaji kaji wata sunna wadda ita ma da yawa mutane ba sa yi kawai in kaga kayi alwala to ko da da alwalar mutum ya alwala zai jira sai ya zo sai an kira sallah ya tawo masallaci ba zai yi sallah raka'a biyu wannan shi yasa suka sata daga cikin nafilfilu ma abota sababi wa'anda a kowane lokaci ana iya yin ta har da lokacin da aka hana yin nafila suka ce sunnatayil wudu wannan nafilfilun guda biyu na in kayi alwala a ko yaushe su ma suna daga cikin nafilfili masu sababi wanda zaka iya yin su har lokacin da aka hana yin sallolin nafila to kaga su ma ba kowa ne yake yi ba to ire-iren waɗannan in ka ga mutane sun fara rena domin da rena karami ake rena babba to duk lokacin da ga al'umma tana rena irin waɗannan abubuwa alama ce cikin alamomin tashin alkiyama Allah ya kiyaye akwai kumbura ko girman jaririn wata a madadin an saba ganin jaririn wata dama an kira shi jariri ɗan kankani za a gan shi sai wanda Allah ya sa yana da ƙarfin gani Allah ya sa zai gani sannan ya gani amma yanzu sai gan shi ya fito ƙato sai a ɗauka ya kwana biyu ko kwana ɗaya nan ku a ranar ya fito wannan duk cikin alamomin tashin alkiyama abubuwa ne da suke nuna maka al'amura da sun rikirkice sun fara hargitsewa tun daga wani abu wata sunna da aka saba duk watan duniya in ya kama dan jaririn wata za yi dan mitsitsi to cikin alamomin tashin alkiyama zai zama ƙato daga ciki akwai yawaitar ƙarya a kafofin watsa labarai a jaridu a maganganunmu na yau da kullum a social media da kuma yada labarai marasa tushe ko makama ɗauko magana kawai a dinga fabricated magana a dinga fesa ta cikin mutane wata magana ma mai guba ce amma za ta ce yawo kuma ka rasa isnadinta daga ina yake wannan shine inda muka tsaya satin da ya gabata qala al muallif rahimahullahu ta'ala kasaratu shahadati zur wa kitmanu shahadati al haqq yawaita shaida zur da kuma koye shaida ta gaskiya yasa ba za ka yi mamaki ba yawaita karatun lauyoyi ila za ka iya sashi a wannan layin an fahimta allahumma sai dai waɗanda suke masu tsoron allah waɗanda su kuma karatunsu suna sun yi amfani da shi yadda ya kamata ko sun yi shi ne don su yi difa'i ga gaskiya ko su zama suna yin difa'i ga addini to kaga wannan sai ya zamanto za a cutar da addini za a cutar da mai karamin karfi lauya ya zo shi mai karamin karfin nan ba zai duk da yana da gaskiya amma ba zai iya kare gaskiyarsa ba a gaban hukuma duba da kila mutumin ƙauye ne bai saba tsayawa a cikin mutane ba wayayyu 'yan takarda ya magana a gabansu sai lauya ya zo ya karɓi kes ɗin daga hannunsa ya tabbatar mai gaskiya ne ya zo ya tsaya domin kada a zalunci wani ɗan uwansa musulmi ko kar a zalunci mai haƙi haƙƙinsa to sai dai ire-iren waɗannan amma kuma guda nawa ne kuma mutum nawa ne masu karatun baristas da suke yi da irin wannan niyyar mutum ya san ba gaskiya ka ci kuɗin mutane amma ya zo ya kare ka ya ce baka ci ba saboda kawai shi kuma ka bashi nasa hatta yanayin da ake ciki a kasar nan kana ji za a kawo mutum da makudan kuɗi a kawo mutum da kuɗaɗe a cikin silin da waye amma zai ka ce ya je da lauyoyi sun kai mutum goma ko ashirin sun je duk su kare shi cewa wannan kuɗin na halal ne kuɗin sa ne shi ba ɗan kasuwa bane shi ba ɗan kaza bane amma kuɗi ga suna an kama shi a cikin kaza a cikin kaza amma kuma lauyoyin su za su zo su kare shi duk muna cike da jin irin wa'annan labarurrukan a jaridu gashi nan a kafofin watsa labarai ana ta yi kuma nausawa ake ana ta wannan karatukan na lauyanci mutum yana ta kwambo yana ta abun nan ana barista to kaji cikin alamomin tashin alkiyama ne yawaitar masu shaida ƙarya a danne shaida gaskiya ga gaskiya kiri-kiri mutum ya yi kisan kai kawai wani a bashi kuɗi ya zo ya birkice ya ɗauko wasu ainihin wato tarihe tarihe na banza na wafi ya ɗebo maganganun wasu arnasu kawai ya zo ya dinga faɗa ya ce ai ba yi kisan ba wannan kes ɗin an taɓa yin tun 1950 kaza ne ba ana magana shekara 1400 da wani abu shi yana tun 1950 kaza tun 18 kaza wane ne wane ne a faɗi wani arne a ce ya taɓa yin irin wannan kes ɗin an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba aya ba hadisi to kaga yawaitar kafarata shahadatin zur ba an ce kana yi karatun lauyanci ba amma ya kamata in kana son ka zama barista ka tsarkake niyyarka ka zama ka san me za ka yi tunda karatu ne wanda yake an yi mix in gausa ne ana dan karantar da mutane shari'a abin da ya shafi shari'a dan tattaba wani abubuwa amma sauran abubuwan duk ka sani kawai dokoki ne za ka yi ta faman haddacewa da sadarori da sakin layi iri iri ba cikin alkur'ani ba ba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam maganganun wasu karti ne wasu ma za ga ba ma musulmai bane su ne suka zauna kawai kana ta haddace wa'annan maganganun ba tilawa alqur'ani akan kanka amma ka haddace ke sake sai sun fi dubu a cikin kanka to kaftaratu shahadatu zur yawaita shaidar zur in akwai lauyoyi Allah ba su hakuri eh ba wai na ce duka ba shi yasa na dan yi tamyizi eh akwai nagari kwarai da gaskiya akwai za ka ga masu shugabannin lauyoyi ko kuma kungiyoyin lauyoyi masu kare haƙƙin masu rauni da kare addini duk muna da su mutanen kirki kwarai akwai su amma yawanci akwai waɗanda su kuma za ka ga ƙarya suke ɗaurewa gindi don su samu abin duniya suna nan su kuma da yawa to da su muke magana nan an fahimta ba kuma lallai sai su ba duk wani akwai wanda za ka gansu yanzu a kotuna su siye rigewa suke kawai in ka zo shi bai sanya ina aka hau ba ballantana ina za a sauka kawai ka kasa siyan mada rigimar ya sha ɗauri ya fi goro shi ba matsala ba ce don an ɗaure shi suna nan a abin nan da kuma 'yan shaidar zurɗin da za a ba su kuɗi kawai ya ce muna nan akai ya zo ya ta rantsuwa ma shahidina illa bi ma alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina to ire-iren waɗannan duk suna nan yawaitar su alama ce cikin alamomin tashin alkiyama wa kitmanu shahadatil haqq alama ta 44 kasratun nisa wa qillatun rijal yawaitar mata da karancin maza wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama aka ce wata baiwar Allah ta taho daga kasuwar rimi da rana ta biyo ta shekara ta ga an taso 'yan makaranta da kyar dai gosulan ya dan ba da aka dan samu iska suka wuto sun zo hasana sufi sai nan ma aka sake datsewa an taso 'yan nan su ma aka ce ta yo gaba tana zuwa gandan albasa nan ma an taso yan nan ruwaya aka ce wai ta sa kuka wai duk ina wazajen wayannan suke wai duk kuna ina ma'ana yana nuna cewa za a samu yawaitar mata kuma dalilan malamai sun faffada da yawa ba wai ma abin nan yawan haihuwan matan da karancin haifan maza din ba a irin abubuwan da suke faruwa na rashe-rashen maza din ba ba a rasa mata ba ma za ga maza suna riskar kansu cikin abubuwa wajen gwagwarmayar rayuwa faɗi tashi wasu za ga sun tafi yan kasuwa ne mota ta faɗi a ce mutum goma sha kaza sun mutu za ga da wuya a samu mace guda ɗaya a ciki to yanzu kaga wani za ga matansa huɗu a ciki wani 'ya'yansa sun kai guda ashirin a cikinsu kuma a cikin 'ya'yan nasa za ga kila wajen a cikin ashirin ɗin kusan guda goma sha biyar ɗin mata ne shi ne dama yake kula da matansa ya kula da 'ya'yan to ya mutu banda wa'anda irin a rigingimu da crisis ake karkashewa yanzu harkar da ta faru ta insecurity a kasar da yawanci su a kashe za ga maza ne suka mutu za ga an bar mata marayu an bar mata gwagware wa'anda ba mazaje suna nan da yawa duk cikin alamomin tashin alkiyama in kafkal abun za ga yana da linkin abu ne wanda yake haɗe za a samu yawan kashe-kashe da zubar da jini da tashe-tashen hankula kuma suwaye suke faɗawa suwaye yake riska maza ne da haka kaga wannan zai iya sabbaba ƙillatun rijal za kuma a samu kasaratun nisa har a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa har sai an waye gari mata arba'in suna ƙarƙashin mutum ɗaya ƙarƙashin kulawar mutum ɗaya duk ba sai ga wani a danginsu duk abin da ya taso wajensa za a zo to wannan yawaitar mata da ƙarancin maza ɗin to wannan gaskiya yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa alama ta 44 kasaratu mautul fujia yawaitar mutuwar bagatatan ba shiri shine fujia a ce an yi hira da mutum da safe kawai an je ɗakinsa an buga shuru sai an ɓamɓare sai a ga mutum ya mutu mutum sai da safe sai da safe matarsa ta yi tafiya ya shiga gida sai dai a ɗauko shi mutum yana zaune an ba da an ba yana tsaye a danja an ba da hannu shi yana nan ma ya mutu ma ba sani ka ji ana yanzu nan fa muka yi kaza kaza kaza yanzu yanzu nan fa aka yi kaza jiya jiya nan fa muna tare da shi aka yi kaza jiya muka je guri kaza da shi yan abun nan ba ma'ana za a ga mutuwa ba sai an yi irin jinya kaga an fi tunanin dama eh gaskiya dama wani za a ga a wajen jinyar ma an fi dan masa da rai saboda yanda ya ji jiki yanda ake ganin rashin lafiyar ta kama shi yanda rashin lafiyar ta yi masa tsanani to an ce ya rasu za a ce dama dai gaskiya jikin wani ya yi tsanani to wani zaka ji ba rashin lafiya ba a samu labarin yana ciwon kai ba ko ciwon ciki ko kaza ko kaza ko kaza shikenan mace ta gama girki ta kwashe tuwo sai ka ji an ce tana zaune akan kujera an zara ranta wani ya dauki buta ya shiga ban daki kawai aka ji buta ta faɗi ana zuwa ga an zara ranta za ka yi ta jin ire-iren waɗannan abubuwan suna faruwa alama ce cikin alamomin tashin alkiyama mautul fuja mutuwar ba shiri ba zato ba tsammani wanda ake ganin wayanda ake tsammatan musu mutuwa ga wasu can sun kwanta a asibiti sun yi kaza sun ji jiki ana tunanin su ake kawo mutuwa ko tsofaffi wanda sun tsufa amma sai ga wani ga shi da lafiyarsa a zahiri ana gani sannan kuma ga karsashi ba tsufaye ba ba a kawo masa mutuwa kawai sai a ce ya mutu wannan dai yana cikin alamomin tashin alkiyama irin mutuwar da zaka dinga jin ta girgiza unguwa ka ji an yi tsit wane yanzu wani ya mutu a ce yi ya tafi to irin wannan yawaita in ka ji ana ta yawan irin wannan mautul fuja alama ce cikin alamomin tashin alkiyama Allah ya ba mu dacewa wuqu'u tanakuri bainan nas afkuwar nuna rashin sanayya tsakanin mutane karatun da muka yi satin da ya wuce yanke zumunci za ku iya haduwa da dan uwanka yanzu ana cikin wani yanayi da za ku iya haduwa da dan uwanka kai ka ce ba dan uwanka bane kawai ya wuce ka wuce ba mu yi wa wani magana da kuma sanayya ta koma sai dan abin duniya duk wanda ga cikin yan uwa ana ta haba haba da shi ana ta kai masa ziyara ana ta son a gayyato shi cikin al'amura in wata hidima ta tashi a gaya masa to yana da abin duniya sai ga ga wani dan uwan kila ya fi wancan kusanci da wannan din ko kuma ya fi kusa da a wajen zama ya fi kusa da wancan amma sai a aika wancan shi wannan yana zaune bai sani wani lokaci sai a daura aure ma a gidanku sai ana wai aure aka daura a gidanku sai kai ma ka dinga wai ni ma haka ne ji an ce za a daura aure gobe a gidanmu don haka yanke zumunci da yanda mutane suka zama madiyun yan duniya kawai mai mutum yake da shi kuɗi in dai kana da abun duniya to kawai shi ke kai ne komai a cikin family duk abin da za a yi sai an taɓo ka kai kuma duk abin da za ka yi ba lallai ka taɓa mutane ba a haɗu da ɗan uwa da ɗan uwa ko kuma lalacewar da su kurkucewar zumunta ta kai yanda za ka haɗu da ɗan uwanka ka ci mutuncin sa ku faɗa a wata a gidan mai ko ku faɗa da shi a kasuwa baka ma san ɗan uwanka bane shine hukumar tanakuru bainan nas ɗan uwanka ne na jini ma kai baka ma sani ba kamar wani labari da aka ce wata mata suka yi hayaniya da wani matashi a cikin a cikin mota kata kata ya gaggaya mata magana ta faffaɗi maganganu duk da dattijuwa ta girme shi ashe inda zai je canza ta ta gama kwakwashe masa albarka a tasha da abin nan an sauke su ta hau abin hawanta shi ma ya hau ya je ya ya da zango yana zaune kawai ya san magata da yan kullinta ta shigo gidan sai kallo ya za a yi kuma wannan ya aka aka ce wannan ɗanki ne la amma na kwakwashe maza albarka a tasha shi ma ya kalli ya ke tsaya ya kalli shekaru na haka shi ma ya yi mun rashin kunya ya gaggaya mun magana ashe da ne ma a wajenta yanzu yan uwanka nawa ne zaka dinga jin sai an sai sai su zo a ce wannan ka san wannan kaka gwaggwa da ido ba a ban san shi saboda yanda ba a zumunci musamman in zumunci yayi nisa musamman aka ce kai kuna birni su suna kauye sai ga 'yan uwanka da yawa suna ƙauye kai baka zuwa ƙauyen dama saboda anan aka haife ka kai da rayuwar nan ka saba kuma kila wasu iyayen ba su horar da 'ya'yansu su dinga kai ziyara ƙauyuka ba yan uwan na can ƙauye wanda Allah ya sa suke dan zumunci ko suke da sararin su dan dinga kawo ziyara nan su kare ka sani amma an kaje sai ga kusan rabin ƙauyen ku duk 'yan uwanka ne baka san su ba kuma haka yana faruwa to duk yana daga cikin ya zama sanayya dan uwa da dan uwa zumunci akwai alaka mai karfi amma baka sani saboda mutane kawai me kake da shi wannan kan kana da abun duniya kowa zaka dinga jin yana kulla alaka da kai ko dangantaka ta kusa ko ta nesa ayi da babansa da wanda ya haifi kakanmu ai duk gindin su daya kai jin ana ta wani kalata kala ana ta wani ainihin wato ana ta kulle kullen wani isnadi dan ya zama muttasili to wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama alama ta 46 audu ardil arabi murujan wa anhara komawar kasashen laraba duk yadda kake ganin su sun samu ci gaba dinnan ga suna daga cikin waɗanda yanzu suka gina kasashen su in ka je zai ga kaman ba a duniya kake ba to wannan kasashen nasu za su sake komawa murujan yadda ka san gurin kiwo makiyaya wa anharan da koramu ma'ana wannan malamai suka ce ya nuna cewa yadda da za ka jana saudiya shekara kaza baya ƙauye ne to nan cikin alamomin tashin alkiyama sai ta sake koma back to square one za su sake komawa murujan wa anhara duk wannan ardul arab kasashen larabawan nan za su koma kaga ya nuna cewa ashe da sun taba ketowa yanzu da kake ganin su da gine-gine da ci gaba da waye da wayewa da ba haka suke ba da su ma suna cikin harkar kiwo a cikin dazuzzuka suke cikin sahara cikin kaza cikin kaza to akwai kuma nan cikin alamomin tashin alkiyama nan gaba wa'annan kasashen za su sace komawa murujan kaman makiyaya gurin kiwo wa anhara za su sake zama koramu wannan yana cikin alamomin tashin alkiyama to kila ba mamaki irin rushe-rushe nan da ake ka duba yadda aka yi wa bagadaza iraki ka duba yadda aka yi wa siriya duk gine-ginen fagashi an kashe biliyoyin kuɗi a waga suna ana ta rushe wani gurin ka zai za ga kaman ba a taɓa yin mutane ba ya zama kufai da ba ma ba mai san tarwatsa gurin to kagan aka ci gaba da wannan akwai yiwuwar su sake koma murujan wa anhara domin wannan abin sai ya tabbata domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma qauluhu haqq sai dai wani abin ka dinga to anya to yanzu cikin abubuwan da muke faɗa yanzu in ka taso ɗan shekara hamsin ka ce masa ana yi ko wanda ya mutu shekara talatin baya ce zai shi ma a lokacin yana ganin ba zai yi ba amma gashi yanzu yana yi ba to haka duk abin da kake jin anya yanzu har haka za zai faru tabbas daga cikin alamomin tashin alkiyama alama ta 47 kasaratul madar wa qillatun nabat a dinga makaka ruwan sama a dinga lafta ruwan sama amma ga amfanin bashi da yawa damuna ta yi damuna an zubar da ruwa mala abinda mai mai abin nan bakan damiya yake cewa bakan damiya ne ko mai infiraji na manta a cikin su bakan damiya shi ma ya faɗi irin wayannan awakensa na Hausa mai bakan damiya kaga shimfiɗe je gona a ce ma da nan gurin ana ɗaukan ana ɗiban dami kaza amma yanzu da kira ake samun dami kaza ruwan yinsa ake a makarka ruwa wani lokaci a jera kwanaki ma ana talabta ruwa duk wanda gidansa ma yake yana da 'yan matsala za a ga yana ganin allahumma hawalaina la alaina amma sai ga da ƙarshe amfanin da aka samu bai da yawa wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama ma'ana Allah ta'ala zai ɗauke albarkar da take cikin ruwan sama wanda zai samar da amfanin da ake bukata hasurul furat an jabalin min zahabin kogin furatu zai tattare gaba ɗaya ya zuke wani dutse ne na zinariya zai gudana a gurin za a dinga fada da kashe-kashe akan waye zai ɗauki wannan zinarin a hadisi manzo Allah ce cikin mutum ɗari zai wahala a samu mutum ɗaya ya kai labari na yana nuna ma yadda fa har yanzu fa yadda ake mutuwar san duniya din na fa akwai saura hasuru furat kogin furatu zai zai ainihin wato zai yayi zai kwaranye in ya kwaranye din ruwan ya janye za a ga ashe arziki ne a cikinsa domin ganin zinare za a yanda ka san dutsen da na ko goron dutse ko wani babban dutse da ka sani haba sai kuma mutane su ce ina kuma da suka dosa ba nan ba za a zo kowa ya dinga tunanin ai ta faɗa ai ta kashe-kashe kowa yana fatan duk bayan an kashe mutum 99 shine naɗarin da zai kai labari kaga shi kenan shi ya kudanci wannan shi ma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama kalamu siba wal jimadat lil insan maganar da dabbobi irin na dawa irin su kura irin su zaki irin su damusa da kuma aljamadat sandararrun abubuwa irin hancin takalminka irin bulala irin kofi ila ko wannan roba kawai kaji tana magana da mutum tafa kaga kenan akwai wannan gaba kajin gidanka da kake kiwata kaji suna magana da kai wannan ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo da saniyarsa yana talabta mata kaya ta ce ababawan Allah ni fa an halicce ni ne don a kai ni gona in yi noma a ka zo ka dinga labta min kaya ya ce ke ce kike magana da aka zo aka gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan ya ce cikin alamomin sa'a ne cikin alamomin sa'a haka wata mutum yana cikin akwai wani hadisi shi ma wani makiyayi yana cikin kiwo kawai ya kura ta zo ta kama guda daya yana ta kama sai ya rike ya ce ta kama fuzge ta ce haba bawan Allah Allah ya koro min arziki ka kwace ya ce wai kura ce ke magana ta ce kwarai kuwa abin ya ba shi mamaki malam ya zo ya gaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya tara sabai ce gaya musu dabba yau ta yi magana ya ce wannan alama ce cikin alamatu sa'a har a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hancin takalmin ka zai magana da kai tsumagiyar bulalaka can wajen tsinin ko gefen bulalaka je yana magana abu duka kai wawaki yanzu ba gashi wannan ba ta ma tana magana da hoton mutum da komai da muryarsa da komai yana wata duniya yana bangon duniya kuna magana da shi aljamadat ne wannan to kaga ashe ita kanta jawala din taka da kake kallo alamar sa'a ce na'am to kaji ma ana kiran dabbobi ma suna amsa eh duk ana ba su training kaga an aiki kare ce fa ne a kasashen turai ko ba kwa gani a gaya masa tattasai da tumatir da albasa kar a sa a taruhu ana mai bayani duk alamomi ne na tashin alkiyama za ka yi wato alamu abubuwa ne na ban mamaki za su yi ta faruwa mai hankali sai ya tsaye ce kai dama annabinmu ya gaya mana faruwar irin waɗannan abubuwan wallahi duniyar nan ta kusa tashi Ya mutum ya fara tattara ina sa ina sa ya fara gyara alakarsa da mahalicci subhanahu wataala alama ta hamsin tamannil maut min shiddatil bala burin mutuwa saboda tsananin masifa da bala'i azza Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai an kai saboda bala'i da tashin hankali gida ba lafiya waje ba lafiya kasuwa ba lafiya duk inda ka je bala'i ne ko ina ya hargitse duniya ta hankalin duniya ya ta ya dugunzuma ya tashi manzo Allah ce sai mutum ya dinga fatan ina ma ya ganna cikin kabari ya ce ina ma shi ne a ciki kuntu makana sahibu hadal kabar yace ina ma ni ne a cikin wannan kabarin bai fasan na cikin kabarin me yake ciki ba amma shi gini ke wannan bala'in da yake ciki a duniya mutuwa ta fi shi sauki gare ya mutu ya huta to duk lokacin da ga mutane bala'i yayi bala'i suna burin gare su mutu alama ce cikin alamatu sa'a kenan akwai bala'i ika da za su faru da sai ka burace ma gare kai ka bar duniya ka huta alama ta hamsin da ɗaya kasaratun rum wa ƙitalihim lil musulmin kasaratun rum yawaitar rumawa turawa kenan za su yawa wa ƙitalihim lil musulmina kuma za su dinga yakan musulmi ina jin wannan ba an zo ko a gade duk inda kaji ana yaƙe-yaƙe su ne duk inda kaji ana kashe-kashe ana zubar da jini ana amfani da makamai kudade masu nauyi ana siyan makamai da su ana halaka al'umma su ne kuma za a gan aka ce al'umma za a ga duk inda yanzu ka karanta yanzu duk inda ake rigingimun nan ake ta kashe-kashen nan akwai kasar kafirai guda daya duk za a ga kasashen musulmi ne kuma duk su ne wannan duk yana cikin alamatu sa'a yana cikin alamatu sa'a alama ta hamsin da biyu fatuhu Constantiniya wannan shi ma an yi shi dama mun ce akwai alamomin da sun riga sun faru akwai kuma waɗanda za su faru akwai wanda sun faru kuma suna kan faruwa kun tuna tun a farkon shigowa darasin mun yi wannan bayani Constantiniya ban manta ba a lokacin Sa'ad bin Abi Waqqas shine fatuhu Constantiniya da aka bude wannan wato birnin Constantiniya wannan shi ma alama ce min alamatu sa'a alama ta hamsin da uku ƙitalul yahud yaƙar yahudawa kaga yanzu su suke yaƙar duniya ko ko su suke yaƙar musulmi cewa ko kuma lokacin da za a yaƙe su musulmi allah ta'ala zai dunkule kalmarsu zai tattare kansu su sake ɗinkewa ai daga cikin abin da ya kawo musu sai allah ta'ala ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu hukum daga cikin dalilan rauni shine a fasa kanku a sa muku kiyayya a sa muku gaba tsakaninku kana fatan wata musiba ta fada dan uwanka an gama da kai in ka zama kana da irin wannan tunanin to akwai lokacin da kuma musulmi za su sake dawowa su dunkule tsintsiya madaurin ki daya su kuma fuskanci kalubalen musulunci wato kafirci har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai an wayi gari duk abin duk inda bai hude ya buya abin da ya buyan a kansa sai ya ce ya musulmi zo ga makiyin Allah nan ka kashe shi an ce su banda wata bishiya da ake kira farkat an ce suna nan suna ta suna ta shuka ta Isra'ila farkat ita kadai ce take rufa musu asiri me yasa take rufa musu asiri wallahi a'lam kan wani ya rubuto takarda ya tambaye ni an fahimta don haka duk inda suka buya in wajen bushiya wajen menene ya buya ce ya kai musulmi zo ga ba yahude nan a baya na kashe shi inda kaga ana neman bera irin a ƙauye din nan an biyo ko ko ko ko abin nan abin nan gafiya yawa an biyo gafiya ko ko wannan kurege ko abin nan haka haka za a yi ta neman su ta ko ina a dinga kama su ana radewa wannan yana daga cikin alamatu sa'a alama ta hamsin da hudu nafiyul madinati shiraruha thumma kharabiha fi akhir zaman ya salam cikin alamomin tashin alkiyama madina sai ta kore dukkan ashararan cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaman yanda wuta take kore duk wani datti na karfe in makeri yana so ya kera karfe za ga wuta ake sa shi ta wanke duk wani datti nasa yanda kaga makeri yana wanke dattin karfe da wuta haka madina za ta wanke cikinta da dukkan wani asharari sai ta fatattake sai ya fita thumma kharabiha sannan daga baya ita ma garin madinan zai zo ya rushe fi akhir zaman a karshen wannan zamanin kamar yanda a shekaru aka ce ta zama kaman gurin kwana ko kuma makiyayar kuraye da zakoki da waye za ta sake koma kamar wannan yana cikin alamatu sa'a ashe ba za ka yi mamaki ba yadda ake ta dammara duniyan nan ake ta fap ake ta dammar abubuwa an gina su an ɗauki shekaru masu yawa an kashe kuɗaɗe masu yawa an ɓata lokaci mai yawa an yi amfani da kwakwale amma kuma abin nan an zo irin abin nan da Allah ya ce wala takunu kallati na qadar gazalaha min ba'di quwwatin an kafa an yi aikin an yi aikin kuma an zo mutum yana ana ta sa hannu ana bajewa cikin alamatu sa'a na 55 ba'athur rihi tayyiba ba'athur rihu at-tayyiba aiko ar-rihu tayyiba wata iska mai dadi liqabdi arwahil mu'minin dan ta dauki rawukan mu'minai wata iska ce da Allah maɗaukakin sarki zai sako ta duk wani mumini kawai da ya shaƙe ta zai mutu kaji wata iska ita kuma da daɗar iska ce in dai akwai imani ta tare da mutum mumini ne shi to shi ma sai ta ɗauke shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duniya ba za ta tashi ba sai ya zama babu mai cewa la ilaha illallah shi yasa a hadithi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a tashi duniya akan ashararul khalq mafiya sharrin halitta a duniya a bayan kasa akan su za ta tashi alkiyama haka din na gargarin Allah madaukakin sarki ya tattare su Allah kiyaye alama ta hamsin da shida istihlalul baitul haram halatta masallaci mai wato ɗakin Allah mai alfarma wa hadamil ka'aba da kuma rushe ka'aba kai ka san duniya ta kare yanzu aka waye gari aka ce yanzu za a ɗakin harami wanda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukakin sarki ya haramta garin makka ya mai da shi harami munzu kalakar samawati wal ard tun da ya halarci sammai da ƙasa ya ce garin makka harami ne walam yuharrim hanna ce mutane ne ba su haramta ba suka dinga yaƙe yaƙe suka dinga kashe kashe suka dinga zubar da jini a cikin garin makka ya ce zubar da jini bai halatta ba ga wani annabi cikin annabawan da suka gabace ni ni kaina bai halatta ba a gare ni sai wannan lokacin na fito maka wahiya sa'ati hada hadi yace ita ce wannan lokacin nawa shine lokacin da Allah wa inna ma uhillat li sa'atun min nahar manzo Allah ce ni ma an halatta min in fafata tunda mutanen da sun ki karbar addini kuma sun hana masu addini su sake su wataya to an halatta mun mu fafata da su in sun ki su bari a buɗe garin maka in yake su amma ni ma sa'a guda aka ban to yanzu kuma an yi fato maka dan haka wa kada adad hurmatu hal yau al haramcin ta ya dawo yau kamar yanda haramcin ta yake a jiya falyuballigul ashahidul ga'iba manzo Allah ce wanda yake nan ya gaya wanda baya nan to wannan garin na makka da madina da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je madina ya ce na sanya garin madina ya zama harami kamar yadda Allah ta'ala ya sanya garin makka ya zama harami shi yasa gaba ɗaya gudaren guda biyu ake duk wayannan sarakunan na saudiya da suke mulki zaka dinga jin ana khadimul haramain sharifai to akwai lokaci cikin alamomin tashin alkiyama da za a zo a halatta yaƙe-yaƙe da zubar da jini a cikin haramin makka daga ƙarshe ma za a rushe ka'aba ka rushe ka'aba kuma ina sauran zama babu hadhihi ahammu asharat as-sa'ati as-sughra wannan mala yace waɗannan guda 56 din nan da kaji wajen sati uku ko hudu muna karantawa su ne manya manya ko mafiya muhimmanci daga cikin alamomin tashin alkiyama ma fa kanana allati ja'at fi ahadithin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne cikin 56 nan da muka karanta magana maganar sa ta zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu wa man arada tawassu'a wanda yake son sake faɗaɗa bincike a kansu wa ma'arifatul ahadith yake so ya san hadisan falyuraji kitabu ashrat sa'a to ya koma ya karanta littafin ashrat sa'a ainihin wato na Yusuf al-Wabil ashrat sa'a sunan littafin kenan to a can za a ga an faɗaɗa duk kowace sa alama an aka kawo za a kawo hadisai akan wa- hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akan ta albahasu tsani bahasi na biyu yanzu mun ji bahasi na farko akan alamomin tashin alkiyama kanana to za kuma mu shiga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya mala ya ce al-mabhasu tsani mabhas na biyu ashiratu sa'atil kubra a nan ne za mu ji kuma alamomin tashin alkiyama manya-manya fil qur'anil karim a cikin alkur'ani mai girma wasu sunnatin nabawiyya as-sahiha da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantacciya farko daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama awwalan na farko nuzulu isa alaihi salam saukowar annabi isa dan maryam alaihi salam dama mu a aqidan mu muna nan da a imani akan cewa annabi isa yana raye bai mutu ba Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi zuwa sama kamar yadda duk wanda ya karanta hadisin Isra da Mi'raj na Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da Annabi Isa a cikin sammai cikin samomin nan da ya hau da haka mu aqida mu kamar yadda zamu karanta hadisai da ayoyin da suke magana akan Annabi Isa ba a kashe shi ba Annabi Isa alaihi salam ba a gicciye shi ba yana nan a raye Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi kuma cikin alamar tashin alkiyama Allah ta'ala zai kuma dawo da shi ya ƙarasa rayuwarsa domin ƙa'idan shi ne kullu nafsin za'iqatul maut to annabi Isa bai mutu ba da haka zai dawo ya ƙarasa rayuwar da Allah ta'ala ya kaddara masa in yayi sannan Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة ما ليتي سوكو annabi Isa. a ƙarshen zamani wannan tabbatacciyar magana ce tana nan a cikin alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya almutawatira wadda sunnar ta kai matsayin hadisan da suka zo akan saukowar annabi isa sun kai matsayin hadisai ko hadisi mutawatir wanda suke da ilmul hadith sun san me nake nufi da alhadithul mutawatir wa zalika alamatu min alamati sa'a al-kubra mala yace kuma saukowar annabi isa dinnan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama manya qala allah ta'ala ubangiji ta'ala yace walamma duriba ibn maryama mathalan idha qaumuka minhu yasiddun wa qalu a alihatuna khairun am hu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun an'amna alayhi waj'alnahu mathalan li bani isra'il ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم الله تعالى ولما ضرب ابن مريم yayin da muka buga misali ko aka buga maka misalin annabi isa dan maryam idza qaumuka minhu yasiddun sai ga mutananka annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya masa game da kafiran qurayshawa lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake ba da labari yake ba da misalin annabi isa sai ainihin wato ƙuraishawa minhu game da misalin da ake buga musu game da annabi isa ya sidduna sai gashi suna dariya ta isgilanci shine ya siddun bi kafir sin ya suddun sai gashi suna karewa suna hana mutane su fahimta biban misad kenan yasidduna bisin suna dariya ta isgilanci suna ganin wannan kawai wani zance ne ake yi game da annabi isa cewa zai dawo ko annabi isa bai mutu ba ko wani abu mai kama da haka da haka sai ga sai ga mutanenka minhu game da misalan da ake buga musu yasidduna suna yin dariya irin dariyar isgilanci wa qalu har ma suka ce a alihatuna shin iyayen gijin mu khairun su suka fi alkhairi am huwa ko shi annabi isan ma darabuhu laka ba su buga maka wannan misalin ba na cewa annabi isa ne ya fi ko iyayen gijinsu ba su kawo ma wannan misalin ba illa jadalan sai dan musu balhum Allah ce bari su waɗannan mutane ƙaunin mutane ne ya khasimuna masu jayayya masu husuma in huwa annabi isa bai zama ba bai kasance ba illa abdun face bawa ne na Allah ba ɗa ba ne na Allah illa abdun bawa ne anna'amna alaihi da muka yi ni'ima a gare shi waja'alnahu muka sanya shi masalan ya zama abun buga misali libani isra'il ga banu isra'ilawa walau na sha'u Allah ce da mun ga dama da mun ga dama laja'alna minkum mala'ikatan da mun sanya mala'iku daga cikinku fil ardi a ban kasa ya khalufuna su zama su ne halifofi su ne mamaya wa innahu haƙiƙa shi al'amarin annabi isa ɗin nan da ake muku magana la ilmun lissa'ati yana daga cikin ilimi na tashin alkiyama a wata kira'a la alamun lissa'a alama ce cikin alamomin tashin alkiyama la ilmun lissa'ati shi kansa labarin annabi isa wani ilimi ne daga cikin ilimin da ya danganci yake da alaka da tashin alkiyama fala tamtarun na biha kada ku yi shakka kada ku yi kokonto biha game da ita wattabi'uni manzo Allah yace ku bi ni hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki wanda yake almustaqim miƙaƙe suratu zukhruf aya ta 60 aya ta 57 zuwa ta 61 mala yace fa hadhihi alayatu waɗannan ayoyi ja'at sun zo fil kalami ala Isa alaihi salam duk akan maganar annabi Isa dan Maryam alaihi salam wa jaa fi akhiriha ya zo a ƙarshen ayoyin qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa innahu la ilmun lisaa lalle annabi Isa la ilmun lisaa ay nuzulu Isa alaihi salam ai saukar annabi Isa alaihi salam qabala yawmil qiyama kafin a tashi alkiyama alamatun wata alama ce ala ƙurbi sa'a da take nuna kusantowar alkiyama aya ta biyu wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa bana maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tibaa adh-dhann wa ma qataluhu yaqinan بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الله تعالى وقولهم da faɗinsu inna qatalnal masiha isa bana maryam hakika mun kashe masihu dan maryam isa dan maryam rasulallahi ma'aikin allah allah ta'ala sai ya mai musu da martani yace wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba walakin sai dai shubbiha lahum an kamanta musu wani da shi an kamanta musu wani yayi kama da annabi isa sai suka ɗauka shi ne sai suka kashe shi a matsayin sun kashe annabi isa saboda su a aƙida su suna ganin zubar jinin annabi isa shine za a yafe wa duk wani kirista a zunubin da ya aikata da haka shi yasa suka taru in ka karanta kissar ko cikin bible sun ka kawo da an yi tahrifi an caccanza ta amma Allah madaukakin sarki ce wani mai kamar aka sanya masa kama da siffa irin ta annabi isa sai suka zaci shi ne sai suka kashe shi Allah ya ce wa ma qataluhu yaqinan ba su kashe shi ba bisa yaqini to ina annabi isa yake baya cikin su kuma an ce ba su kashe shi ba sun kashe wani an ce kama da shi ne kamanta musu akai to ina annabi isa sai Allah ya ce bal bari ba kashe shi suka yi ba rafa'ahu Allah ilai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka shi ya ɗauke shi ilaihi zuwa gare shi wannan yana daga cikin ayoyin da ake kawowa na sifatul ulu na ubangiji madaukakin sarki yana sama yanzu da Allah ya ce bal rafa'ahu Allah ilaihi wanda ya ɗaukaka annabi isa zuwa gare shi shi yana ina kenan na'am Allah madaukakin sarki yace bal ba su kashe shi ba rafa'ahu Allah Allah ne ya dauke shi ilaihi rafa'ahu ilaihi ya dauke shi zuwa gare shi wa kana Allah ubangiji ya kasance azizan da garba daune hakiman kuma gwani ne wa in min ahlil kitabi babu wani daga cikin ahlul kitabi illa la yu'minan nabihi wa'anda duk suke sauran rai suna kan addinin kiristanci lokacin da annabi isa zai dawo duniya to babu wani ahlul kitabi illa la yu'minan nabihi face sun yi imani da annabi isa qabala mautihi kafin annabi isa ya mutu wa yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama yakunu alaihim shahida zai zama mai bada shaida akan su cewa wa'annan su kiristoci ne wa'anda bayan nazo sun ajiye addinin kiristanci sun dawo sun yi imani da ni kuma suka mutu akan haka fa hadhihi ayat malai ce waɗannan ayoyin su ma kama annaha tadullu ala anna al-yahuda lam yaqtulu Isa alaihi salam kaman yanda ayoyin suna nuni akan cewa yahudawa lalle ba su kashe annabi Isa ba wa lam yaslubuhu lalle ba su gicciye shi ba bal rafa'ahu Allahu ila sama Allah ne ya dauke annabi Isa zuwa sama kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda ya zo cikin fadin Allah ta'ala id qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ka tuna lokacin da Allah ya ce ya kai annabi Isa inni mutawaffika ni ne mai karɓar ranka daga cikin yan abinan Ahmad yan Ahmadiyya masu bin Ahmad Gulam Alkadiyani waɗanda suke suke da'awar annabta suna suna daga cikin waɗanda ba su yarda annabi Isa zai dawo ba domin ya ci karo da aqidar su shi yasa duk waɗannan hadisan ba su yarda da su ba ayoyin kuma suna babban karasu daga cikin ayar da suke kafa hujjawa an kashe annabi isa ya mutu shine wannan ayar da Allah ya ce ya isa inni mutawaffika ni ne mai karɓar ranka aka ce to ai ya ce shine mai karɓar rai ai ba ce ya karɓa ba wa rafi'uka ilayya kuma ni ne mai ɗaukake ka mai ɗaukaka ka zuwa gare ni fa innaha tadullu wannan aya tana nuni ala anna من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمان wannan aya tana nuna lalle daga cikin ahlul kitab akwai waɗanda za su yi imani da annabi isa a ƙarshen zamani wa zalika a lokacin da za su yi imani da shi din inda nuzulihi lokacin saukowarsa daga sama wa qabala mautihi kuma za su yi imanin da shi ne kafin ya mutu kama ja'at bi dhalika al-ahadith al-mutawatira as-sahiha kaman yanda hadisai ingantattu masu matsayin mutawatirai sun zo akan haka wa Isa alaihi salam hayyun dan haka mu aqida mu annabi Isa alaihi salam yanzu maganar da muke yana raye wa qad thabata fi sahihi an an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala hadisi ya tabbata cikin bukhari daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yanzilu fi kuma guna maryam haka mana adala wa imama wa imaman muqsita fa yaksiru saliba wa yaqtulu al-khinzir wa yada'u al-jizya yanzilu fikum ibnu maryam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Isa dan Maryam alaihi salam zai sauko a cikin ku hakaman a matsayin mai hukunci adalan kuma mai adalci wa imaman kuma zai zama shugaba jagora muqsitan mai adalci mai kuma wanzar da adalci a bankasa fayaksiru saliba zai karya cross duk masu wannan rataye-ratayen cross din da suke ganin annabi isa kamar zai farkon abin da zai fayaksiru saliba duk inda cross yake sai ya kakkarya shi wa ya katulul khinzira kaga ashe duk ba shi yace a dinga sa cross ba ashe ba shi bane yace su dinga cin naman alade wa ya wa ya katulul khinzir zai kashe aladu duk zai sa aka kashe duk inda alade yake wa ya da'ul jizya zai soke jizya ba jizya wayannan yana daga cikin abin da annabi isa alaihi salam daga cikin aikin da in ya dawo zai wannan hadithin hadithi ne wanda yake yana cikin bukhari kamar yadda muka karanta wa yathbutu fi sahihi anhu ya kuma tabbata a cikin bukhari daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu yanzilu alal manaratil bayda annabi isa zai sauka a wajen wata farar hasumiya sharqi ko shartai dimashq a gabashin dimashka wato daidai inda za a sauke annabi isa zai sauko to zai sauka ne a wajen wata farar hasumiya a gabashin dimashq a nan allah ta'ala zai ba shi izini ya sauka wa annahu ya katulu dajjal kuma annabi isa shine wanda zai yaƙi dujal za mu karanta cikin alamatu sa'a mai yiwa sati mai zuwa za mu shiga shi ne na biyu ad-dajjal ina jin ya juju ma juji ne to lokaci yayi to insha Allah yake cewa wa annahu yaqtulu ad-dajjal zai yaki dujal wa man fara qadruhu jasadu ko wa man fara qadruhu jasadahu lam yanzil jasadahu ko lam yanzil jasaduhu min as-sama' malam yana so ya mayar da raddi cewa bai annabi isa fa bai mutu ba sai ce wanda gangar ruhinsa ya rabu da gangar jikinsa lam yanzil ta yaya za a ce zai sauka lam yanzil jasaduhu ta yaya jikinsa zai sauko mina sama daga sama tunda ya riga ya mutu an zare ruhin baya gangar jikin to gangar jikin ce kawai za ta faɗo daga sama bayan ya riga ya mutu an ce zai dawo kuma wa idza uhiya fa innahu yaqumu min qabri idan kuma aka ce uhiya raya shi za a yi fa innahu yaqumu min qabri to kenan in yana nan a nan duniya raya shi zai to zai tashi daga kabarinsa kenan daga kabarinsa za ga ya tashi wa amma qawluhu ta'ala inni mutawaffika wa rafi'uka ilai min alladhina kafaru amma fadin Allah ta'ala da yace inni mutawaffika ni mai karban ranka ne wa rafi'uka ilayya mai daukaka ka ne zuwa gare ni wa mudahhiruka kuma mai tsarkake ka min alladhina kafaru daga waɗanda suka kafurta cewa kai dan Allah ne ko kai kaza ne ko kai kaza ne fa hadha dalilun ala annahu lam ya'ni bi dhalika al-maut wannan sai yake nuna cewa dalili ne da ke nuna cewa ashe wannan inni mutawaffikan ba yana nufin mutuwa ba idh law arada bi dhalika al-maut domin da Allah yana nufin mutuwa da haka lakana isa fi dhalika kasa'iril mu'minin to da annabi isa a cikin game da abin da ya shafi mutuwa ya zama kaman sauran mu'minai fa inna allaha yaqbidu arwahahum domin allah ta'ala shine mai karbar rawukan su wa ya'ruju biha ila sama kuma ya hauda jikin ya hauda ruhin nasu zuwa sama fa ulima an laysa fi dhalika khasiyya sai mu gane cewa ashe babu wata kususiya ta annabi isa domin ran kowa ma sama za a yi da shi وكذلك قوله ومطهرك من الذين كفروا ولو كان قد فار قد روحه جسده لكان بدنه في الأرض كسائر بدن كسائر كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء وقد قال الله تعالى في آخر الآية إن أجمع wannan bayanin da zamu tashi akan sa dan naga yana dan bukatar ayi bayani akan sa kuma yana da yawa kafin mu zo insha Allah zamu tsaya anan saboda an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk